أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan darasi namu wanda muka sanya mataken haɗa nasoshi yadda ake haɗa nasoshi. Kamar yadda muka sani muna amfani ne da littafi ko muna karatun littafi ne guda biyu. na farko as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdulkadir arrazi da kuma daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al'allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti to dama muna bin jerin su ne ba mu dauki dama ga ka'idar karatu ta rayuwa a dauki littafi ɗaya sai an sauke shi a sa ɗaya to amma sai mun kai uslubi na muqarana saboda wannan ya kawo wata aya tana ya wannan bai kawo ba koko su yi tarayya amma fuskar da suka yi magana kan aya ta bambanta to don haka muna cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha sai lokaci ya muna halinsa don haka yanzu zamu koma cikin wannan littafin mu ɗauka mas'alolinsa sannan in muka kai ga inda za a yi magana a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab sai mu shiga cikin sa shi ma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya eh a karkashin wato aya ta 227 a cikin suratul baqara a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha ya kawo aya wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim duk da yake mun wuce wannan aya amma akwai wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata mu faɗa wato sami'un da alimun ana kiran su siyagh ne daga cikin wato siyagh al-mubalagha to idan an ce siyagh mubalagha kamar yana nuna abin da yake da ƙarfi to irin waɗannan ababen ba a danganta su zuwa ga Allah yanzu idan aka ce dan adam qatil ne mai kashewa qattal mai yawan kashewa to ya an ka zo ga Allah aka dankanta sifa ba ana nufin wannan sifa tafi wannan karfi ba akwai lokacin da Allah yake da karfi akwai lokacin da Allah bai tsananta abu ba ba haka ake nufi ba shi Allah subhanahu wataala ba a siffanta wagga siga mubalaga ce zuwa ga Allah ma'ana kenan wagga kamar an yi mubalaga kenan kamar akwai matsayin da Allah subhanahu wataala bai kai gare shi ba da haka yan uwa sai ayi hatara malamai sun yi bayanin wannan daga nan muka zo mas'ala ta 56 muka yi tantan wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha malai ke nuna cewa an ce mata mazajen su suka fi cancanta to kuma alhali miji ba bai yi tarayya da wani baballe a ce shi fi cancanta malam yace wadansu malamai suna nufin cewa matarsa tana iya cewa ba za ta dawo ba to shine fi cancanta a karbi maganar sa shine nan abin da ake nufi to mas'ala ta gaba wadda akan ta ne kamata mu tashi ita ce mas'ala ta 57 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha har yanzu dai a karkashin wannan ayar an gane ko ta 228 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa bu'ulatuhunna su mata mazajen su a haqqu bi raddihinna bi raddihinna su suka fi cancantar su dawo da su fi zalika a cikin lokacin idda kenan in mace bata ƙara idda ba in aradu islaha ha in sun yi niyyar wato islah kyautata al'amura wa zawju ahqqu bir raj'a miji kuma shi yafi cancanta ya dawo da matarsa sawa'an ko sawa'un arada al-islaha ko da yayi niyyar ya gyara al'amari ya inganta al'amari tsakaninsa da matarsa awil idrara biha ko da kuma ya so ya cutar da ita bi tatwil al-idda ta fuskar ya tsawaita iddata domin can a lokacin jahiliya ba sa sakin mace kuma ba ta aure sai mutum ya bari idda ta kusa karewa sai ya dawo da mace in ya dawo da ita sai sake sakinta shi musulunci ya zo ya ce saki uku za a yi to amma duk da haka wani sai shi amfani da wannan dama ya saki mace sai ya ga inda ta yi kusa karewa sai ya dawo da ita saboda ya hana masu son ta su aure ta sai ya dawo da ita kuma sai ya sake sakinta kuma ya sake mayar mata da idda wata sabuwa to nan malam yace to ai shi miji na an ce a haqqu bi raddihi su ka fi cancanta alhali ko a'a mijin koda yayi niyyar ya zauna da matarsa koda bai yi niyyar ya zauna da ita ba yana son ya tsawaita mata idda shi ya fi cancanta to me yasa aka kawo wannan qulna malam yace al muradu anna raj'a aswab wa a'dal cewa raja'a dawowa da mace aswab ita tafi dacewa wa a'dal ita tafi wato zama adalci in arada zawjal islah in yayi niyyar al-islah wato inganta al'amari tsakaninsa da matarsa wa tarkuha aswabu wa a'dal barin dawowa da mace shi fi dacewa kuma shi fi zama adalci in arada al-idrar in yayi niyyar cutar da ita an gane ko shi an kace in aradu islaha sai in sun yi niyyar yin wato islah kenan shine in aradu islahan sharti na mafhumu sharti na sai in yana da niyyar zai dawo da ita duk da yake wadansu malamai sun ce to shi miji ya fi cancanta ko da bai niyyar dawowa da ita ba sai dai ya ji tsoron Allah domin cutar da wani wato abin zai dawo ga kanka ma'ana Allah subhanahu ta'ala zai fitar ma mace da haƙƙinta sannan kai ma kana da kanwa kana da ƴa idan aka ce za a yi mata wannan kai ma ba za ka ji daɗi ba to wannan shi ne abin da malamai suka kawo eh don haka al-mafhum ilimi ne mai zaman kansa akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa akwai shurut na amal da mafhumul mukhalafa idan mutum ya duba cikin littattafan usulul fiqh da wato usulul tafsir zai gansu kada ya je ya dauki wani sharadi wanda ba a aiki da shi ya ce zai yi aiki da shi a cikin karatutukan da muka suka gabata mun taɓa bayanin wannan da haka ba sai mun tsawaita bayani ba mai so ya koma cikin littattafan usulul fiqh ya ga bayanai mas'ala ta gaba wadda za mu tashi a kanta za mu komo cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab domin shi ya kawo mas'ala wato a ƙarƙashin aya ta 234 domin shi wannan littafin ya koma mas'ala ta 243 kenan dole zamu dawo cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab a ƙarƙashin mas'ala ta 35 malam yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah wallazina yutawaffawna minkum waɗanda aka karbi rayukanku daga cikin su shine wato suka mutu kenan wa yadharuna azwajan suka bar mata ya tarabbasna bi anfusihinna matan za su zauna da kawunansu ga kawunansu arba'ata ashhurin wa ashra wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma mace idan mijinta ya mutu za ta yi wata hudu da kwana goma kuma nan labari ake bayarwa amma umarni ne domin na an ce waɗanda suka mutu suka bar mata matan za su zauna kaga kamar labari ne amma nan khabarun urida bihi al-insha wa huwa al-amr kuma umarni wangana wajibci ne hadhihi al-aya malam ya ce wannan aya ya zaharu ta'aruduha ma'a qawlihi ta'ala zaka ga kamar ta ce karo da fadar Allah wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj waɗanda suka mutu daga cikin ku ko aka karbi rayukan su suka bar mata to wasiyatan li azwajihim ko kuma wata qira'a wasiyatun li azwajihim kenan li yusu wasiyatan li azwajihim za su yi wasiya zuwa ga matansu mata'an ila al-hawli jin daɗi zuwa shekara ghayra ikhraj wanda ba za a fitar da su ba kenan wannan ya nuna cewa mace za ta zauna shekara ɗaya wancan kuma ta ce wata hudu da kwana goma kenan lokutan sun ci karo da juna wal jawabu mallan ya ce amsa zahirun bayyane take eh sai mu ce to mallan tana bayyane ga wanda ya san hukuncin ko ba haka ba wa huwa mallan ya ce to ga bayani annal ula aya ta farko nasikhatul li hadhihi ta shafe hukuncin wannan ayar da ta zo bayanta wa in kanat qablaha fil mushafi koda ko ta kasance gabanta wato a cikin tsarin jerin ayoyin alkur'ani li'annaha muta'akhiratun anha fi nuzul domin wajen saukar da ita ta zamanto ita ce baya wato a tsarin alkur'ani ya kamata a ce ayar da aka shafe sai a karanta ta sannan wadda za ta shafe ta sai ta zo baya amma da yake shi tsarin saukar alkur'ani daban tsarin kuma wato da aka bar alkur'ani a ƙarshe yadda ake jeranta ayoyin shi daban shi yasa akwai at-tartibun nuzuli da kuma at-tartibu al-mushafi in an ce tartibun nuzuli yadda Allah ya saukar da ayoyi at-tartibu al-mushafi yadda ayoyi suke a cikin alkur'ani a yanzu shi yasa idan baka san wannan ba za ka hadu da matsala domin yadda ayoyi suka sauka daban yadda ayoyi aka jiranta su daban yana yiwa ayar da ta sauka sai a sanya ta ita ce wato gaba sannan a kawo ta bayanta wani lokaci kuma sai a canza to wannan ayar ta samu wannan domin ya kamata a ce an kawo ayar da ta yi ta ce za a zauna shekara ɗaya sannan sai a kawo da ta ce wata hudu da kwana goma amma cikin karatun alkur'ani sai aka kawo da ta ce wata hudu da kwana goma sannan aka kawo da ta ce shekara ɗaya ina fatan an fahimce ni to kaga ko duk da yake wadda ta ce wata hudu da kwana goma ita ce karshen sauka kuma ita ce ta shafe hukuncin waccan an gane ko malam ya kawo wannan duk da yake Sheikh Ibn Uthaymeen shi ya tafi cewa a'a ita wannan ayar da ta zo da wata hudu da kwana goma ba shafe hukuncin ta yi ba kowace tana aiki sai dai an bar ma mace dama in tana son ta yi shekara ɗaya ta zauna shekara ɗaya in tana so ta yi wata hudu da kwana goma walaysa fil qur'ani ayatun malam yace mai daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab al-sheikh muhammad al-amin al-shanqiti al-allamatu al-qur'ani rahimahullah wa rahimallahu jami'al muslimin yace walaysa fil qur'ani ayatun hiya al-ula fil mushafi duk cikin al-qur'ani ba a samu aya wadda ta zo a farko ba cikin al-qur'ani wa hiya nasikhatun li ayatin ba'daha kuma ta shafe ayar da ta zo bayanta kina a cikin karatu fihi a cikin alqur'ani illa fi mawdi'aini sai wuri guda biyu ahaduha wuri na farko hadha almawdi' wannan aya ta idda sannan kuma wasani aya ta biyu ayatu ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi mu ne muka halatta maka matanka yace hiyal ula fil mushafi ita ce wato ake fara karantawa kina a cikin alkur'ani a cikin suratul ahzab aya ta 50 wa hiya nasikhatun li qawlihi alhali ita ta shafe la yahillu laka nisa'u min ba'du ba zai halatta ba gare ka auren mata bayan wannan al'aya wannan aya cikin suratul ahzab aya ce ta 52 li'annaha malan yace wa in taqaddamat fil mushafi ko da ta gabata a cikin alkur'ani fa hiya mutaakhiratun fin nuzul to ita ce ta kasance a ƙarshe wajen sauka kenan ita inna ahlalna ita ta sauka a ƙarshe an gane ko wa hadha ala alqawli bin naskhi malam yace kuma wannan da muka faɗa akan waɗanda suka tafi cewa ta shafe wa ya'ti insha Allah tahrirul maqam fi suratul ahzab bayani wanda zai tantance wato mas'alar za a yi shi ne a cikin suratul ahzab kenan wannan malam ya nuna maka akwai sabani waɗansu malamai suna ganin ayar da ta haramta ita ce ta zo a ƙarshe waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa wato wannan aya da ta halatta ita ce su zo ƙarshe wannan zai bambanta mana hukuncin cewa shin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana da damar ƙara mata bayan waɗancan tara in mun ce ayar da ta halatta ita ce ta zo ƙarshe ko kuma ce bai da damar da zai ƙara mata bayan idan muka ce ayar da ta haramta ita ce ta zo ƙarshe wannan saɓani ne na malamai wallahu ta'ala a'lam to kafin mu shiga a mas'ala ta gaba an gane ko shine cewa karkashin wannan aya za mu gane cewa matan da aka ce suna zama wata hudu da kwana goma shine banda mace mai ciki za a yi taksisinta da mace mai ciki ita ba wata hudu da kwana goma bane wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'na hamlahun aya wadda take cikin wato suratu at-talaq domin idan mace tana ganin jini wata hudu da kwana goma idan mijinta ya mutu amma fa idan kuma ba mu yadda mutuwa ba ce za ta yi jini uku ko tsarki uku idan mace ba ta ganin jini saboda tana karama ko ko saboda ta tsufa an gane ko za ta yi wato wata uku idan mace jininta ya yanke amma ba a san dalili ba shine waɗansu malamai suka ce to za ta yi wata tara don tana yiwa ciki ne da ita idan babu cikin sai ta yi wato wata uku waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin kamar wannan zamani da ake ciki za a iya duba a gani in tana da cikin ko ba ta da ciki saboda akwai na'urori na zamani amma mace mai ciki to ita idan mijinta ya mutu tana da wato lokacin da za ta haihu shi ne lokacin abin nan iddata shi yasa na kawo wata matsala a cikin darasin da ya gabata malamai suke cewa idan mace mijinta mace ce za ta iya wato yi ma mijinta wanka bayan ya mutu sannan kuma ta gade shi sannan kuma ta fita idda kuma ta yi aure a rana ɗaya shi ne matar da take da ciki mijinta ya mutu ta yi masa wanka an je an kai sa makabarta ta haihu kaga ya mutu ta yi masa wanka za ta gade shi kuma yau dinnan ta haihu ta fita idda kuma yau ana iya ɗaura mata aure alghazili alfiqhiyya waɗanda malamai suke kawo saboda rikitar da ɗalibai to yanzu mas'ala ta gaba za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha domin shi ya kawo mas'ala a karkashin aya ta 243 a karkashin wato a aya ta 243 a cikin suratul baqara a mas'ala ta 58 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifal jam'u bayna qawlihi ta'ala ya za a hada da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa qala lahumullah sai Allah ya ce ma waɗansu mutane daga cikin bani Isra'ila da suka ji tsoro an yi musu umarni su je su yaki kamar yadda malamai suke kawo sai suka ji tsoron mutuwa to da suka gudu din koko ba su je suka zartar da hukuncin Allah ba sai Allah ya ce mutu Allah ce ku mutu thumma ahyahum sannan Allah ya rayar da su kinan wannan ya nuna waɗannan mutanen sun mutu to kuma wa qawluhu ta'ala da fadar Allah la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula ba za su yan aljanna ba za su ɗanɗana mutuwa ba illa al-mautata al-ula sai mutuwa ta farko to nan sai mun yi iftiradin cewa shine waɗanga mutane idan an samu ko dukkansu sun shiga aljanna ko ko sashen su ya shiga aljanna ina fata an fahimci ni to nan na zama cewa la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatul ula sai mutuwa ta farko domin idan dukkan su sun mutu eh ba su abin nan ba idan sun mutu akan imani sai a ce illa al-mautatul ula to amma kuma yanzu nan an ce mutu su mutu bayan sun mutu an ka ce Allah rayar da su kenan wannan yana nuna cewa za su sake mutuwa to kuma an ce mutuwa guda ‘yan aljanna suke da ita su ma kafirai sun mala ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa ba rayuwa to yanzu ya za a yi kenan kuma gashi alkur'ani ya ce mutuwa guda ce su ‘yan aljanna suke da ita in mun ce mutane sun shiga aljanna in ma ba su shiga aljanna ba suna wuta to amma ita wutan wutan ba a mutuwa sun mala ya mutu fiha wala ya haya to kuma na an kashe su a nan duniya Allah ya rayar da su kuma wannan ya nuna kuma za su mutu nan na ishkalkin yake qulna malin yace almuradu bil ayati al-ula abinda ake nufi da aya ta farko imatatul uquba ma abqa'il ajal mutuwa ce ta uquba Allah ya musu ba irin waccan mutuwa bace wadda ake nufi wadda in mutun ya tashi ba zai tashi ba wa bil ayati thaniya mutuwa aya ta biyu kuma ana nufin al imatatu bintiha'il ajali mutuwa wadda ajalinka ya kare ba za ka sake tashi ba dan karkace cikin alqur'ani nan wannan sosi sun ci karo da juna نذير قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام كما يدزو أتكن قصة النبي موسى ثم بعثناكم من بعد موتكم مكتا يدكو بايا متوكو لأنها كانت إماتة واتو كانت إماتة عقوبة دومين تا كسنشي متوة تا عقوبة با إرم وتشم متوة با أو كان إحياؤهم آية لنبيهم كوكو شيرا يدسو دا أكي آية تا النبي سو على ما أعرف في قصتهم أكان أبن دا أكسني أتكن قصة سو fasara ka ihya'i ka ihya'il uzair kamar yadda aka rayar da uzairu wanda kissa ta zo a cikin suratul baqara aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha duk da yake suna kiran uzairu ne amma babu nasi wanda ya tabbatar da uzairu ne ake nufi da wannan aya sai dai kissar ta tabbata a cikin alqur'ani hina marra ala qaryatin lokacin da ya shude a wata alqarya shi uzairu kin da ake cewa ko shi wannan bawan Allah yace kuma wa ayatul anbiya'i nawadirun mustathnatun su ayoyin annabawa abubuwa ne wadanda ba su cika abkuwa ba jam'i ne na nadira mustathna za a keɓance su ba su ake nufi ba fa kana al-muradu bil ayati thaniya abinda ake nufi da wato abin nan aya ta biyu al-mautata allati laysat bi sababi ayati nabiyyin min al-anbiya mutuwa wadda ba ta sanadiyyar wani annabi bane ma'ana wato wata aya ta wani annabi dan saboda ka kashe su an gane ko laysat bi sababi ayati nabiyyin min al-anbiya'i an gane ko aw ihya'i qaumi Musa aw ihya'u qaumi Musa aw ihya'u wato qaumi Musa ayatul lahu koko rayar da annabi Musa rayar da mutanen annabi Musa aya ce Allah ya bashi lahu aidan fa kana hadha jawaban amman kenan cewa wannan amsa ce gaba ɗaya akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kaga wani ya mutu daga baya a ce ya tashi cikin waɗansu isoshi to ba irin wannan mutuwa ake nufi ba ma anna fi asli su'al nazaran an gane ko domin malam ya ce duk da haka akwai wagga amsa da ni bayar tana buƙatar nazari an gane ko akwai abin lura li anna dhamira fi qawlihi la yazuquna lil muttaqina domin da an ce la yazuquna ba sa dan dadawa nan mumin ne ake zance wa qawluhu fiha lil jannati kuma aljanna ake zance an gane ko alama ya ci bayanin fi suratul dukhan insha Allah da abinda bayanin shi zai zo a cikin suratul dukhan insha Allah in Allah ya so ala wajhin yandafi'u bihi su'alu min aslihi wanda za a tunkuɗe amsa kina tun ana zancen mu'minnai ne to ai ba zancen ma kafirai ake yi ba amma duk da haka da an ka ce summa ahyahum Allah ya rayar da su an gane ko su ma kafirai abinda aka nuna ba za su mutu ba a ranar tashin alkiyama to kenan su ya za a mai da hukuncin su sannan kuma idan ma mun ce kafirai ne to ai sun ce rabbana amatta na sinataini wa ahyaita na sinataini Allah ka rayar da mu ka kashe mu so biyu kuma ka rayar da mu so biyu to idan muka ɗauki cewa kafin a halicci mutum mutuwa ne ina fata an fahimce ni to sannan kuma aka rayar da shi cikin cikin mahaifiyarsa to sannan kuma ya zo a duniya ya mutu sannan aka rayar da shi tashin alkiyama to su waɗannan inda za a samu iskal to yanzu kuma an kashe su a nan duniya an rayar da su to kaga nan sai a samu iskali in ma mun ce kafirai ne tun da kenan zai zamanto kafin a halice su suna matattu a matsayin al'adamu kenan sannan aka rayar da su a cikin ciki mun samu rayuwa ɗaya da mutuwa ɗaya suka zo duniya suna masu rayuwa kuma sai aka kashe su kuma aka rayar da su kuma aka sake kashe su kuma aka rayar da su kaga ya hita rabbana amatta na sanataini wa ahayta na sanataini kuma shi ko idan aka faɗi magana wadda ba daidai ba alqur'ani Allah zai nuna ba gaskiya bace da yana daga cikin ka'idodin alqur'ani idan abu mai kyau ne zai yi bayani bayan kissa abu mai kyau ne idan mummuna ne zai nuna mummuna ne tunda Allah baya jin tsoron ya nuna kafirai sun yi kuskure ko sun yi ƙarya to duk da haka dai abinda malamai suke cewa irin wannan hali ne wanda ba akan haka rayuwa take gudana ba kenan nadirun ne abinda ya fita daga waɗansu mutane mutanen bani isra'ila da aka kashe aka rayar an gane ko da mutanen annabi musa da aka kashe aka rayar da shi uzairu da aka kashe wato ko uzairun ko shi wannan bawan allah aka kashe aka rayar almuhimmu dai waɗannan hali ne waɗanda ba su shiga daga cikin hali wanda yake shine mafi yawa don haka كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون دكان تنا magana ne akan halin da ba shine an mafi yawa wato shine mafi yawa amma waɗansu da za a cewa an kashe su an raya su su ba su daga shiga cikin wannan hukunci kada wani ya zo ya ce ya ga wata aya cikin alqur'ani akwai kuskure a cikin ta Allah ya gane da mu fa in qila nan malam kuma ya tafi zuwa ga mas'ala wato ta 59 cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin aya ta 247 a cikin suratul Baqara malam yake cewa fa in qila ina aka ce kaifa qala Allah ya akai Allah ya ce wallahu yu'ti mulkahu Allah yana bada mulkin sa wallahu la yu'ti mulkahu ahadan Allah baya ba kowa mulki domin Allah ya baka mulki to shi na mulkin nashi yace to wannan eh kawo wannan iskali duk da yake matsalar za a iya fahimtar ta amma dai malamai suna kokarin tunkuɗe irin waɗannan matsaloli ne saboda wani lokaci abin yana izmantuwa mushkila ga dan adam malam yace qulna al muradu bi zalika al mulku as sultana war riyasa abinda ake nufi ba mulkin na Allah ba wanda da shine ke juyar da komai nan mulki na shugabanci an gane ko as sultana shine shugabanci ko mu ce sarauta war riyasa da kuma jagoranci allati ankaru i'taha li talut tunda su waɗannan mutane sun yi musun aba taluta ita sun ce anna yakunu lahul mulku alaina wato walam yi uta sa'atan min wa nahnu ahqqu bil mulki minhu su suna ganin su su fi cancanta da mulki wanda bawan Allah da suka ce Allah ya tayar musu da mutumin da annabin da zai za su yaki karkashin sa annabin ya musu jin tsoron ba za su aikata ba almuhimmu dai aka samu musu shugaba sun nemi a tayar musu da shugaba wanda zai zuwa yaki kuma Allah ya tayar da shugaba karshe suka kauce dama da yawan mutane haka suke su za su nemi abu amma a karshe kuma za su kauce masa almuhimmu sun yi inkari su waɗannan mutane sun yi musu a bataluta an gane ko sun kace su suka fi cancanta da mulki kuma bai shi ba mai dukiya bane to sai annabin nasu ya ce ya faɗi ayar da Allah zai ba wannan bawan Allah mulki kuma ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha wa laysa al-murad bi annahu yu'ti mulkahu li ahad li ahadin ba wai yana nuna Allah zai ba mulki zai ba da mulkin sa ga wani mutum ba li anna siyaq al-aya yamna'uhu domin siyakin aya ma yana nuna ba wai Allah zai dauki mulki ba gaba ɗaya nashi ya ba wani an gane ko ko kuma na Allah zai ɗauki sashen mulki tunda mulkin nasa ne ni'ima ce sai dan ma wani daga cikin baiwa ta mulki ba wai ana nufin shi mulkin na Allah gaba ɗaya bane Allah zai bayarwa to shine abin da ake son a ce ina fatan yan uwa za su fahimci wannan mas'ala wanda shi yasa zaka ganin wasu ayoyi cikin alkur'ani sai a nuna maka kamar mulki a wani lokaci ba ga hannun Allah yake ba a ana nufin wani lokacin mulki hakikanin abin da yake bayyana ga mutane suna ganin mulkin kamar ba ga hannun ubangiji yake ba saboda ya ba waɗansu bayi a wannan Allah subhanahu ta'ala ya bayar dukiya ana iya cewa ta mutane ce don Allah ya ba su kuma ana cewa ta Allah ce don Allah yana iya kwace ta an gane ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi Allah ya sanya ku masu halifa ne ana iya gadar shi gare ka ana iya kwace shi ana iya kuma Allah subhanahu ta'ala ya aiko asara dukiyar ta kuma a hannun wasu kina kaga ashe ta Allah ce amma ya ga dama ya dandan maka haka mulki qul illahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كذا آية cikin سورة آل عمران النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Allah ce kace qul allahumma malikal mulk kace Allah kai ne mamallakin mulkin mulkin ma mallakar Allah ne tu'til mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda kaso wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana zare mulki ga wanda kaso an gane ko wa tu'izzu man tasha Allah kana buwayantar da wanda kaso sannan kuma wa tudhillu man tasha Allah kana kaskantar da wanda kaso to dai a takaice kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ranar tashin alkiyama a cikin suratul ghafir limanil mulku yawm wa yake da mulki a yau sai Allah ce lillahi alwahid alqahhar mulki yana ga Allah alwahid makadaici alqahhar wanda yake marin jahi to kaga bayana nuna cewa babu muli wato can a duniya mulkin ba nashi bane kamar yadda ke cewa kuma yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ranar da wata rayuwa ba ta amfanin wani rai da wani abu sannan al'amari a wannan rana yana ga Allah ba shi ke nuna cewa ba mulkin ba ga Allah yake ba kafin wannan rana kamar yadda ya ce maliki yawmiddin Allah shi ne mallakin ranar sakamako ba shi ke nuna cewa ba ranar da ba ranar sakamako ba ba rana ce wadda a ce Allah ya mallake ta ba a'a ran nan dai ne mulkin Allah yake bayyana wato ɓaro-ɓaro har da waɗanda suke ƙarya su adda mulki sun noce sun ɓace sun wato abin nan ba babu wanda zai ɗaga hannunsa ya ce yana da mulki to da haka fahimtar irin waɗannan ayoyi yana da muhimmanci musamman a wannan lokaci da muke rayuwa wanda ake kokarin sai an gano kuskure a cikin alkur'ani ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ta inganta wallahu ta'ala wato a'lam mas'ala ta gaba za mu koma ne har yanzu dai muna cikin littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha a tsigerin ayoyi aya ta 149 a cikin suratul baqara a karkashin mas'ala ta 60 a cikin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala me ya aka Allah ce fil ma'i a cikin al'amarin ruwa kenan wa man lam yat'amhu duk wanda bai dandani ruwa ba a cikin sura yake cewa falan ma fasala talutu bil junud qala inna allaha mubtalikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wannan shugaban da ya fita tare da mutanen sai ce Allah zai jarabe ku da wani abin kogi ko korama ko tafki wanda ya sha daga cikin shi falaisa minni baya tare da ni domin za a jarraba su ne a ga gwargwadon kokarin su shi yasa sojoji ana ba su yan ruwa kaɗan ne cikin dan bido saboda su saba da wahala wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda bai sha ba kuma to yana tare da ni wa lam yaqul wa man lam yashrabhu wal ma'u mashrubun la ma'kul su ko ruwa a cikin larabci shan su ake yi ba cin su ake yi ba qulna malan yace ta'ima bi ma'ana akala wa bi ma'ana zaqa shi kalima ta ta'ima an gane ko wani lokaci tana nufin an ci wani lokaci tana nufin an ɗanɗana wa zauqu huwa murad abinda ake nufi nan ɗanɗano wa huwa ya ummu ya haɗe kidan ruwa ana iya kiransu at-ta'am sannan kuma abinci ma ana kiran shi at-ta'am kina ana nufin dukkan su kalima ta at-ta'am tana nufin ɗanɗanawa an gane ko kina sai ya zamanto ɗanɗana ana amfani da ita ta fuskar sha ko ta fuskar wato abincin da ake ci bal ma malamai suke cewa kalima ta at'am wani lokaci tana iya zakuwa hatta da abinda wato ba ɗanɗana ce ta baki ba a'a hadda wato gaɓoɓi saura ana iya suna ɗanɗanawa domin Allah ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya ɗanɗana musu libasal ju'i suturan nan ta yunwa wal khawf da kuma tsoro yunwa ba a cin ta tsoro ba a cin shi waɗansu suka ce isti'ara ce an yi amfani da azaqa bi ma'ana albasa Allah ya sanya musu wannan sutura wanda suka ce a'a kalima ta zaqa abinda dan wato wasu gabbe ne za su dandana shi tunda zuciya tana iya dandana tsoro su yunwa kuma jiki zai iya dandana ta dan haka shi sama aka kira mutuwa za a dandana ta kullu nafsin za'iqatul maut mutuwa kowace rai za ta dandane mutuwa to dan haka dai ma'anar kalimar tana da fadi kada mutum ya sa tsammanin da an ce at-ta'am kullum ana nufin wato abinci duk da yake galibi idan an yi kawo kalima ta at-ta'am ana nufin wato abinci ne amma ba shi ke nuna take banta da shi ba kamar yadda malam yayi bayani duk da yake wadansu malaman logo sun saba amma muna ganin cewa wannan kalima ta alqur'ani ta fito baro baro wallahu ta'ala a'lam dan shi Sheikh Ibn Ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi bai yarda da cewa kalima ta at-ta'am ba ana iya amfani da ita a wajen ruwa amma dai wallahu ta'ala a'lam mu muna ganin wannan abin da malam ya tafi a kansa zai iya kasancewa daidai mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 60 wato da ɗaya a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a karkashin aya ta 253 a cikin suratul baqara Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kenan kaifa fa in qila idan aka ce kaifa khussa Musa ya aka aka kebance annabi Musa ko khassa Musa Allah ya kebance annabi Musa wa Isa da Isa min bainal anbiya bi dhikr ya ambace su wato tsakankanin annabawa ya kebance su da ambato fi qaulihi tilkar rusul bayan Allah ya ce waɗancan manzanni to da aka zo kuma sai aka kebance su qulna ya kamata an ce a manzanni to me yasa sai aka kawo waɗansu daga cikin su shine ake cewa zikrul khas ba'da al'am sai a zo a ambaci sashi bayan an faɗe su gaba ɗaya tunda an ce manzanni ai shi na annabawa duka sun shiga ciki to amma kuma ya isa aka kawo zancen annabi Musa da annabi Isa sai ya ce lima utiya min al-ayati zahira domin an ba su waɗansu ayoyi da suke a bayyane wal mu'jizatil bahira da kuma mu'jizozi mu'jizoji al-bahira masu ban tsoro ko masu abin nan masu ɗimautar da hankali an gane ko ma'al kitabai ne al'azimai ne tare da kuma Allah ya ba su littattafai masu girma da attaura da injila attaura ta annabi Musa injila ta annabi Isa almashurai ne waɗanda suka shahara kenan nan keɓance su da aka yi ba wai an keɓance su bane a'a saboda akwai wata miza da Allah ya ba su kuma ba shi ke nuna ba sun fi annabawa gaba ɗaya domin ana iya in an haɗa falalolinka kafi wani amma ta wata fuska kuma ya tsere maka kamar yadda zaka iske malami misali ya fi ɗalibinsa ilimi a fannoni daban-daban amma tana yiwa akwai wani fannin wanda Allah ba ɗalibin shi kuma Allah bai bashi wannan ba ma'ana kamar ɗan adam ne zaka iske ba wani mutum wanda za a cewa bai da wata ni'ima ko bai wadda Allah ya masa sai dai tana yiwa in an haɗa falalolin wani da na wani to na wani sun fi wani kenan su idan aka ce a haɗa duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fi dukkan annabawa amma tana yiwa su kuma a ba su wani abu wanda ba a ba wani annabi shi ba wannan kuma ba shi ke nuna cewa shi wancan annabin ba baya da kima ko bai da daraja ya kamata mu fahimci wannan kinan da kyau shi yasa da Allah keɓance su da ambato kinan kuma dama cikin Qur'ani wannan yana da yawa a cikin ilimi na ulumul Qur'an da kuma ilimi na balaga ana kiransa al-itnab al-itnab shine tsawaita magana babi ne mai fadi mutum ya diba cikin al-itqan fi ulumul Qur'an na Imam Suyuti da kuma al-balaghatul wadiha da sauran littattafai dai suna kawo al-itnab shine yadda ake tsawaita magana magana ya kamata ta isa sai a ƙara ta amma saboda wata hikima cikin alkur'ani ba a samu abin da aka ƙara wanda bai da amfani kaga Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sabka da mala'ika jibrilu ai mala'ika jibrilu yana daga cikin annabawa amma keɓance shi da ambato saboda shi ne shugaban su ina fata an fahimce ni kamar yadda zaka ji an kawo wasu irin waɗannan misalai da dama wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba har yanzu dai a cikin littafin أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي آية تقريبيو ده همسين ده هدو أتكن سورة البقرة ما لن يتي فإن قيل إذا أكتي كيف قال يا أكي ألا يتي واتو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فركم آير يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون malam bai kawo farkon ayar ba amma muna iya kawo farkon ayar saboda karatu wani karshen ta bai ji farkon ayar ba ko bai san farkon ayar ba ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku da kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzita ku min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani yini ya zo la bai'un fihi babu bai'a saye da sayarwa a wata ƙira'a la bai'a fihi in an ce la bai'un fihi ta kore kowace irin wato saye da sayarwa wala khullatun kuma babu wata abokantaka wala shafa'a akwai ƙira'a la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a to idan ya zo da fatha ya rigai ya zamanto nassun ne fil umum an gane ko wato at-tansis alal umum amma in yace la bai'un fihi ya nuna am ne an kore amma an ka ce la bai'a aka wato yi masa fataha kamar ya fi fitowa a fili na nuna cewa babu kone irin sayi da sayarwa wa fi yawmil qiyama malam yace a ranar tashin alkiyama shafa'atul anbiya amma ko annabawa suna ceto wa ghairuhum da wanin su bi dalili qawlihi da dan saboda fadar Allah man zal ladhi yashfa'u indahu waye isa yayi ceto a wajen Allah illa bi iznihi sai da izininsa wa qawluhu ta'ala da fadar Allah wala yashfa'una illa liman irtada mala'iku ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda ma wa qawluhu ta'ala ko ya yarda a cece shi kenan wa qawluhu ta'ala da fadar Allah wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto baya amfani a wajen Allah illa liman adhina lah sai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masa izini to kaga wannan irin ayoyin da wato mu'tazila suke fakewa da su da alfiraqu dalla su ce babu ceto ranar tashin alkiyama da waɗanda suke kiran kansu ƴan qur'aniyun waɗanda wasu ba su ga cikin su ba su ma fahimci alqur'anin ba sai ce to ai babu ceto ranar tashin alkiyama tunda da wannan aya Allah ya ce la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a an gane ko hadda waɗansu ma da suke tawili masu istinbati sai ka sun ce ai an ce man zallazi yashfa'u indahu wai man zalla duk wanda ya kaskanta an gane ko zi indahu wanda a wajen Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah wannan tawili ne mummuna ya kamata mutane su ji tsoron Allah ba dole sai ka kawo sabon abu ba Allah zai dauka darajarka malam yace qulna hadhihi al-aya la tadullu ala wujudi ash-shafa'ati yawm al-qiyamah wannan aya ba tana nuna cewa akwai cituran tashin alkiyama ba bal tadullu ala annaha la tujadu an gane ko annaha la tujadu wala tanfa'u min ghairi iznihi ana nuna cewa wato abinda take nunawa ceton bai da amfani sai da izinin Allah an gane ko wala tujadu li ghairi al-mardiyi an gane ko indahu kuma ba a samun ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi shine abinda ayat take karantarwa wa hadha la yunafi an gane ko wa hadha la yunafi nafya wujudiha wannan ba shi yake nuna an kore ta gaba ɗaya ba balil munafi lahu fil ikhbari an wujudiha an gane ko balil munafi lahu al ikhbaru an wujudiha bal ma ya kore cewa kamar abinda an ka kore shine cewa ana tabbatar da akwai ta amma wanda an ka kore shine wanda bai da amfani ko ko kuma ba za a iya ceto ba ga wanda abin nan wanda Allah bai yadda ba kenan abinda aya take karantarwa lal ikhbaru an imkani wujudiha ba tana magana ba ce ceto yana yiwa ko baya yiwa an gane ko a'a wato tana tana bayani ne akan wa ake yi ma ceto da wanda ya cancanta a yi musu ceto walau sullima kai malam yace ko da mu tafi mu saki an gane ko at-taslimul jadali fal muradu bihi nafyu shafa'atil asnam ana nufin gumaka ba za su yi ceto ba kamar yadda kafirai suka kasance suna sa tsammanin waɗannan gumakan su za su cece su an gane ko wal kawakib da kuma taurari tunda suna sa tsammanin allolin su za su ceto su ga waɗanda suke bauta ma taurari da wani Allah an gane ko wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah kaji suna cewa waɗannan su ne za su ceto su a wajen Allah yace wal kawakibul lati kanat ya'taqidunaha wadda suke sa tsammanin suna i'tiqadin wato za ta amfane su wali hadha arrada bi dhikril kuffar shi yasa ma Allah yayi ta'ridi jirwaye mai kamar wanka an gane ko da ke nake ba da ke nake ba in ji mutanen abin nan bi qawlihi wal kafiruna hum zalimun kafirrai sune azzalumai kenan tu karshen aya sai nuna maka da kafirrai ake nufi wa qila al murad wadansu malamai suka ce abinda ake nufi annahu la shafa'ata wato babu ceto fi ismin fi ismi tarkil wajibat ga mutumin da ya bar abin da yake wajibi an gane ko li'anna shafa'a li'anna shafa'ata fil akhirah wato shi ceto a ran tashin alkiyama fi ziyadatil fadli la ghair dan mutun ya ƙara samun ɗaukaka kenan abin da ka bari na wajibi ba za a cece ka ba duk da yake wannan ra'ayi na tana zaman to irin ra'ayi ne na ƴan mu'tazila ma malan ya kawo shi duk da yake bai kawo wanda ya faɗa ba wal khitabu ma al mu'minin kuma wannan magana da aka yi ta mu'minnai ce fi nafaqatil wajiba game da ciyarwa wadda take wajibi wa hiya zakka ta zakka kenan sai zaman to ba za a ɗaukaka darajar ka ba sai dai a cece ka tunda in baka bada zakka ba ka tauye haƙƙin Allah ba za a abin nan naka ba wannan shine abin da waɗansu da cikin malamai suka kawo ina fata an fahimci ni duk da yake malam yayi amfani da larabci inda yake cewa wa hadha la yunafi wato nafiya wujudiha ba na korewa nafiya wujudiha korewa kasancewar ta ba ba shine ake zance ba bal al munafi lahu al ikhbaru an wujudiha abinda ma aka kore shine an ba da labarin kasancewar ta lal ikhbaru an imkani wujudiha ba ana ba da labarin za ta kasance ba yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan larabci duk da yake bayani ne wanda dole sai mutum ya abin nan to anan kafin mu shiga gaba ci gaba da bayani karkashin wannan aya bayan na kawo abin da malam ya kawo dama na ce wani lokaci za mu ƙara bayani da waɗansu abubuwa waɗanda tana yawa malam bai kawo su ba ko ko waɗansu ayoyi da suke bijirowa za mu iya ƙara su saboda amfanin ɗalibai ba don wai mun fi waɗannan malaman ilimi ba a'a saboda abu ne makamu ne ya kawo shi a nan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa mu'tazila da sauransu waɗansu daga cikinsu suna tabbatar da wani ceto shine ceton da za a ba 'yan aljanna idan mutum yana ƙaramin matsayi a ɗauke shi zuwa ga wani babban matsayi wannan sun yarda da shi saboda alkur'ani ya faɗi shi wannan muttafaqun alaihi ne kamar yadda ya zo wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum waɗanda suka yi imani zuriyarsu ta bi su Allah ce zamu rishikar da wato zuriyarsu da su idan mahaifi yana ma'ana beni na takwas a aljanna wato ‘ya'yansa suna mataki na biyar a aljanna sai Allah ya ɗauke su ya kai su can to wannan shi ne suke kira ceton da shari'a ta yadda shi tun da ya zo a cikin alkur'ani wannan babu sabani a kansa amma shin ceto na ubangiji bayan wannan wanda Allah zai fitar da mutane daga cikin wuta sannan kuma da ceto da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi da ceton da mala'iku za su yi da ceton da bayan Allah nagari za su yi duka nau'uka na ceto sai ka iske waɗannan firak suna kore su saboda waɗannan ayoyin akwai waɗanda ma ke nuna babu ma ceton kwata-kwata ceton ma ne babu to wannan sai suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi alhali ayoyin da suka yi zancen ceto sun faɗi cewa ba a yin ceto sai da izinin Allah kuma sai wanda Allah ya yarda a cece shi kenan su ne quyut duk da yake ma malamai suke nuna cewa in ma kafirai an ci ba su da ceto an gane ko akwai akwai taksisin da za a yi ma wannan aya domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ceci amminsa shine Abu Talib a cikin wuta ya rage masa wato abin nan tsananin azaba wanda hadisai ne kuma ingantattu sahihul bukhari da sahih muslim sai ka iske waɗanda ba su yarda da hadisai ba ko in hadisi ko nasu ya saba ma hankalin su sai sun yi tawilin shi sun mayar da shi irin yadda suke bukata to nan kafin na ci gaba akwai mas'ala mai muhimmanci wadda suke kafa hujja da ita wadda tana da muhimmanci dole in kawo ta shine sai su ce Allah ya ce min qabli an ya'ti yawmun kafin wani wani ini ya zo la bai'un fihi ko la bai'a fihi babu saye da sayarwa sai su tambaye ka akwai ciniki ranar tashin alkiyama sai ka ce a'a wala khullatun babu abokantaka sai sai maka akwai abokantaka ranar tashin alkiyama ko abutta ka ce a'a ce to wala shafa'atu ita ce to ina ka samu shi sai su nuna maka sun san alqur'ani kuma su ko yan aqida mu'tazila ne sun san yadda ake tattaunawa to anan la bai'un ai ya kore ko ne irin sai da sayarwa wala khullatun ya kore ko ce abokantaka to an kai ka samu ka samu ka samu ceto to sai a ce a'a la bai'un lalle amni wala khullatun amni ya kore amma ranar tashin alkiyama akwai bai'u khullatun babu abokantaka lalle ya kore amni amma al-makhsus an kebance shi akwai abokantaka ranar tashin alkiyama saboda da wannan suke koriya su ce ka kore cikin uku sai ka tabbatar da guda ka kore biyu a'a dukkan su ma baka fahimta da ba akwai su na farko bai'u akwai bai'u ranar tashin alkiyama kuma ba ba hadisi zamu kawo ba ayata alqur'ani Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih kaga Allah ce ya sai rayukan mu'minai zai ba su aljanna sannan a ƙarshen aya ce fastabshiru bi bay'ikum ku yi bushara da cinikin da kuka yi da Allah bai'u a ina ne za a biyan za a ba da aljanna ranar tashin alkiyama ai ba nan duniya na Allah zai bada aljanna ba kaga akwai bai'u ya kore ko ne irin ciniki in ba wancan din ba wala khullatun babu abokantaka akwai abokantaka ranar tashin alkiyama Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin al-akhilla abokanan juna ba'dhum sashin su li ba'dhin aduwwun makin sashi ne sai Allah ce illa al-muttaqin sai masu jin tsoron Allah ashe su masu jin tsoron Allah akwai soyayya tsakankanin su wala shafa'a babu ceto babu ceto ga wanda kafiri banda amman nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dan neman masa saukaka sannan kuma wala shafa'a babu ceto sai ga wanda Allah subhanahu wataala ya yadda ya ceto kuma ya yadda a cece shi to wannan da haka kan wani dan mu'tazila ko mai aqida ta khawarij wanda bai san ma alqur'anin ba yazo ya cika kada hayaniya da surutu malam har yanzu a ƙarƙashin wannan aya ya fitar da wata mas'ala wato mas'ala ta 63 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha aya ta 254 kenan ya fitar da wata mas'ala har yanzu a ƙarƙashin wannan aya yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya aka Allah ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalumai ala wajhi al hasri akan wato takaitawa wa ghairuhum zalimun aidan kuma akwai mutanen da azzalumai wadanda ba kafirai ba domin an ce al kafiruna zalimun kafirai azzalumai ne ba yana nusu kadai azzalumai ba amma da an ka ce wal kafiruna humuz zalimuna su kafirai hum din nan tana ta'akidi tana nuna su kaɗai ne ma a azzalumai alhali ko akwai azzalumi wanda ba kafiri ba qulna li anna zulmahum ashad malai yace sai mu ce saboda zaluncin su shine mafi girma faka annahu la zalima illa hum domin in akwai manya ba a tunani za a zancen kanana tunda zaluncin su na shirka ne to ai in ma ana zancen kafirai ba a zancen mai karamin zalunci wanda bai kai shi ba nadhiruhu fatar Allah kamar yadda kuma naziruhu kenan kamar yadda Allah ya faɗa tamkar irin wannan magana inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu jin tsoron Allah sani dai masu jin tsoron Allah a cikin bayansa su ne malamai an gane ko malamai na Allah kenan wannan aya cikin suratul fatir aya ta 28 duk da yake kuma akwai masu jin tsoron Allah ko da ba malamai bane akwai malaman da ma ba su jin tsoron Allah an gane ko ba su yi aiki da ilimin su ba wasu ma sun kafirta su sai wuta jahannama kamar yadda kissa ta zo malaman ahlul kitabi masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimar yahmilu asfara kama kuma kissan wannan malami da suke kira bil'amu dan ba'ula duk da yake nassi dai bai zo ya tabbatar da sunan shi ba amma ba za mu karyata ba tunda ba mu samu nassin da kuma ya karyata ba kuma ba za mu gaskata ba tunda ba mu samu nassin da ya gaskata ba a cikin suratul a'raf Allah ce watlu alaihim naba alladhi atinahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ما لم يدري بي أيكي دي من سبا يا حلقة تو على أي حال wannan ana kiransa usulubul qasr da usulubul hasr cikin ilimin balaga da cikin ilimin usulul fiqh yana da kyau dalibin ilimi san shi kenan nan suna kiransa qasrun iddi'ai qasrun kamar an sha makanci abu iddi'ai kamar an kira yadda shi to amma ba a cewa Allah ya kira yadda abu kamar babu shi nan ana iya rinsa qasr ne wato idafi wanda an danganta shi ne zuwa gare su an gane ko amma ba ana nufin ba su kaɗai ne a azzalumai amma in ana batun manya to ba a batun ƙanana kamar yadda malam bahaushe yake cewa in ana babbaka giwa ba a jin ƙarin kusu kenan in ana magana wanda ya kafirce ma Allah zaluncin da bai kai irin nashi ba mushriki ko kama wanda ya kama da su kenan ba za a zancen a kawo irin waɗannan ba don haka shine abin da ake son a ce a nan da an ka ce kafirai su ne a azzalumai kan mutum ya ɗauki cewa wannan kalmar ko ina zai mata fassara iri ɗaya kafin lokacin mu ya ƙare saboda lokaci ya matso kuma matsalolin da za mu shiga cikin su suna da ɗan yawa shine cewa ya kamata mu gane kalima ta kafirci da kalima ta zalunci da kalima ta shirka da kalima ta munafinci da kalima ta fasikanci ba ma'ana guda suke ɗauka ba mushtarak ne wani lokaci an ka ce kafiruna ana nufin waɗanda sun fita cikin musulunci wani lokaci an ka ce kafiruna ana nufin mutumin da bai fita musulunci ba amma ya aikata sabo kamar butulce ma ni'imar Allah sannan kuma wani lokaci kalima ta zalunci tana nufin an fita daga cikin musulunci nan da Allah ce wal kafiruna humud zalimun ana nufin wanda ba su imani da tashi alkiyama ba amma wani lokaci ana nufin kafirci butulcewa kamar yadda fir'auna ce ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin kai kana daga cikin waɗanda suke buturu ba wai yana nufin annabi Musa kafiri bane don bai ma shiga musulunci ba shi fir'auna balle ce ma annabi Musa kafiri sannan kalima ta zalunci wani lokaci tana iya ɗauka an fita daga cikin musulunci inna shirka la zulmun azim wani lokacin tana nufin shi ma zalunci wanda bai kai kafirci ba bani isra'ila da Allah ba su abinci suka ce ba sa son shi Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun haka kalima ta fasikanci wani lokacin tana ta nufin fita daga cikin musulunci an gane ko inda Allah subhanahu wataala ke cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma kuma wani lokacin kalima ta fasikanci tana nufin aikata abin da bai kai kafirci ba walakin Allah habbaba ilaykumul iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان kaga sai ka alkufra daban da alfusuka daban haka kalima ta shirka wani lokaci tana nufin hita daga cikin musulunci wani lokaci kuma tana nufin riya riya ko ba kafirci bace ba ta fitar daga cikin mutum daga cikin musulunci ashirkul asghar sannan kuma haka kalima ta munafinci wani lokaci tana nufin an fita daga cikin musulunci gaba daya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira wani lokaci kalima ta munafinci tana nufin a'a aikata aiki wanda yake kaba'ira ayatul munafiqi thalath idha hadatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atmina khan to idan kullun kana nufin waɗannan kalmomin suna nufin fita daga cikin musulunci shi yasa kuka ganin waɗanda suke ta kashe musulmai da cewa an yi ridda da wane ne da wane ne sai su dauki waɗannan kalmomin su ba su ma'ana fitar da mutane daga cikin musulunci don su kashe mutane kuma alhali ko ko alqur'anin ba haka ya kawo su a ko ina ba na dai kenan na biyu ta nan zaka gane wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun wadansu malamai sun yi banganu da dama amma almuhimmu dai shi kafirci akwai wanda yana fitar da mutum daga cikin musulunci wadansu malamai suka ce a waɗannan ayoyin da kafiruna da zalimuna yana magana ahlul kitabi ne fasiquna yana magana mutanen annabi Isa waɗansu suka ce a'a kafiruna yana nufin mutumin da ya fita daga cikin musulunci zalimuna mutumin da ya yi hukuncin da ya zalunci wani fasiquna wanda ya hukunci ga karan kansa ya aiki da son rai bai zalunci kowa ba wadanda suka ce a'a kafiruna tana ɗaukar kafirci babba da karami fasiquna haka zalimuna haka idan mutum ya hukunci da abin da ba shine Allah ya saukar ba kuma ya yadda da haka kuma ya ji daɗi to wannan ya fita daga cikin musulunci ko ko in yana ganin akwai abin da yake daidai da dokar Allah ko abin da ya fi dokar Allah amma idan yayi ya san ba wato dokar Allah ta fi an gane ko kuma babu abin da kai dokar Allah wannan za a kire shi kufurin duna kufur da fiskun duna fiskun da abin da ya kamata haka yadda salaf suka fassara amma su waɗancan sai su kafirtar da al'ummomi su je suna kashe mutane a cikin masallatai suna ɗana bama bamai suna halbin su suna cewa mutane sun yi ridda sun kashe su da haka fahimtar kalimat da ilmu usulul fiqi yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen bada fatawa a ƙarshe abin da zan ce saboda lokaci ya matso kwarai da gaske shine waɗannan kalimomin wani lokaci suna bada kishiyar ma'ana kaga kalima ta kafirci kowa ya san tana nufin mi tana nufin fita daga cikin musulunci ɗaya daga cikin ma'anonin ta ko to amma wani lokaci an ka faɗi kafirci cikin Qur'ani musulunci ake nufi Allah ce la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bi taghuti wanda ya kafirce wa dagutu idan ka kafirce ma dagutu ka zan musulmi to ka gani idan mutum yayi fasikanci shi al-fisqu shine al-khuruju to idan ka yi ma shaidan fasikanci ka shiga musulunci domin shi shaidan fa fasaka an amri rabbi ya fita daga cikin al'amarin ubangijinsa to mutumin da ya fita daga al'amarin shaidan ya koma cikin al'amarin Allah kaga rashin sanin nassi da kallon siyaki ya kai ɗalibai suna afkawa cikin bala'i hatta da kalima ta shirka tana nufin tarayya haɗawa wani abu da wani abu to amma ba ko ina take nufin kafirci ba idan misali an ka ce mutum ya tara wani abu misali mutumin da yake da mata biyu wani lokaci sai a ce ashraka ma a zaujatihi zaujatan ukhra ya hada matar shi tare da wata kenan ya kara ta biyu kaga wannan ba ana nufin ayyata daga cikin musulunci ba da Allah dalibai kwantar da hankali a yi karatu a san ka'idodin shari'a sannan a je a gabatar da fatawa da karatu na ilimi nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matsu kwarai da gaske abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh